na'am to a yau muna cikin littafin rakawar aswab ko karatu na 60 da nawa 60 da nawa 65 to muna cikin dai matsalar a kabdu da shi dan tamuri ya inkarinta wanda a karatunmu na baya mun yi magana kan a malamai wanda suke mutakaddimi na a cikin malikiya wanda suka tabbatar da yin kabdu cewar rajihi ne yawwa wasu sun kawo tafsilatu wanda mun karanta su a baya to wasa mitu aibar na ji shi yana faɗa wato shi dan tamori kenan inna ahadithal qabd kullaha fi sadri wai da hadisan qabd gaba ɗaya tana kirjin sa kazan mahaddaci ne kenan baki daya wala tujawizu bid'ata ashara hadisan wai ba za su sai hadisai goma da tsirari ba wa ana aqulu ni kuma ina cewa bal ahadithul qabdi a su hadisan qabdu allati shahadtuha wannan da na ganta da idanuna balagat 39 sun kai hadisi 39 ma bayyana marfu'in wa mawqufin wa mursal wa maqtu a tsakanin hadisi marfu'i da hadisi mawqufi da hadisi mursali da kuma hadisi wanda yake maqdu'i marwiyatan duk waɗannan arwaito su an hamsatin wa ishirin da sahabiyyar daga sahabbai ashirin da biyar wa arba aka ashirin da tabi'in da kuma tabi'ai guda ishirin da guda guda goma sha hudu almarfu'u fi salasun wa ishirin hadisan akwai hadisai marfu'ai guda ishirin da uku wahum su sahabban da suka rawaito su ne abubakar siddiq wa ali ibn abi talib wa sahal ibn sa'id wa wa'il ibn hujr wa hulbu ta'i وقديف بن الحارث وابن عباس وجابر بن عبد الله وابن الزبير وصعد بن ابي وقاص وعائشه وشداد بن شرابيل وابو هريره وانس بن مالك وعبد الله بن مسعود وهذيفة اليماني وعبد الله بن بن عمر وابو الدرداء ويعلى بن مره وعبد الله بن جابر ومعاذ بن جبل وابو حميد السائبي وابو زياد مولى بني جمه وعمر بن هريث وطرفة والد تميم والحسن البصري من ده بانغارن تابعي كينا وداووس اليماني وابو عثمان النهدي وابراهيم النخعي وعبد الكريم بن ابي المخارق البصري وابو مجلز والنخعي ايضا ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وابو القموس وابو الجوزاء وويس القرني وسفيان الثوري وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين to kaga wannan jerin sahabbai da muka kawo tabi'ai za mu ga jagororin al'ummar musulmai tun daga farko suna kan kabudu an gane ku idan kana da awar sunna to sai na abubakar allah ya kare dagare shi jagoran sunna ne an gane ku yawwa duk sauran tabbai dukkan jagororin sunna ne amma da awar mulamuni masu da'awa da'awa kaza da'awa kaza idan kana da awar shi'a to ga sai na da ciki kaga dai ba yadda zaka yi da'awar shi'a kuma baka yi kiran cewa sai na da jagoran ka bane ba idan kana da awar sufanci ana jigo to ga wasu karni kasan dai ana magana wasu karni a sufanci to dole koma gefe ina fatan gani to wa hadal balad wa hadal adad wannan adadi balaga mabalaga tawaturi ya kai mabalagin tawaturi wal mutawatir shi mutawatirin hadisi ana jigo la yushtaradu fi subutihi as-sihha ba a cewa wai an sharɗa sai hadisi ya inganta a ciki in dai hadisi ne mutawatiri ma'ana an samu daga wannan sahabi daga wannan sahabi daga wannan sahabi to ba sai an yi magana ya inganta ko bai inganta ba an gani kama huwa ma'rufun inda muhaddisin kamar da yake sananne a wajen malaman hadisi qala suyudi fi alfiyatihi suyudi ya faɗa cikin alfiyatu wa ma rawahu adadun jammun wal hadisin da adadi ne yawa suka rawaito yajibu ihalatu ijtima'ihim al-kazib wanda ya zama wajibi a ce za a wato wayannan malamai su hadu akan ƙarya duk wayannan suka rawaito a ce sun hadu akan ƙarya ba zai yi ba to wannan falmutawatir shi ake kiran hadisi mutawatir wa qaumun haddadu wasu malaman sun iyakance hadisi mutawatiri bi asharatin da sahabbai guda goma sai alka imamu sidi ce wa huwa ladayya ajwad ni ma goyi na fi ganin kyan wannan a ce inda sahabi goma ya rawaito hadisi to wannan ana kiran hadisi mutawatir wal qawl fi sunai ashara amma fadan da wasu malamai suka ce ai sai sahabbai goma sha biyu sun rawaito au ishirina wani kuma da ta a sai wasu sahabbai ishirin sun rawaito yuka ana rawaitowa wa arba'ina au saba'ina wasu masu na cewa sai hadisan da mutum arba'in daga sahabbai suka rawaito ko mutum sa- saba'in daga sahabbai wa ba'dhum wasu ma daga malaman qadid da afihi al-adam suka ce ai babu ma hadisi mutum zai kwata kwata wa ba'dhum wasu daga cikin malamai izzatu suka ce ai ai hadisi mutawassili wato azizul wujud ne mai wahala samuwa sai al- imam suyuti sai ce wa huwa waham wannan duk wahami suka yi an gane ko sai ce bal sawabu bari dai zance mafi katari annahu kasiru cewa hadisi mutawatiri mai yawa ne a cikin hadisan manzo Allah wa fihi li muallafun nadhir ni ma kaina ina da littafi na musamman wanda yake a mai haske wanda littafi ne wanda ya tattaro hadisai mutawatir an gane ko yawwa walidhalika dan haka ne addahu abu abdullahi kattani babban malamin na abu abdullahi kattani irga wato hadisan qabr fi nazmil mutawasir a cikin tabbata ne suna mutawasir nazmil mutanasir an gane ko sai hadisin mutawasir min al mutawatir ita hadisan qabr hadisai ne mutawatirai an gane ko wa ma zalika amma duk da haka li ya alamal muntasib shi fadan tamori ya sani annal mutawatira cewa shi hadisi mutawatiri la yubhasu ar rijalihi inda al muhaqqiqina ba ma a bincike a wajen mazajen sa a wajen malamai muhaqqiqai la'anna al bahsa domin shi ba shi inna ma yakunu ar rijal al ahad galiban yana zama ne akan mazajen hadisi wanda yake na ahadi a galibin lokaci an gani yawa alladhina yushtaratu fihim al adala wanda aka sharɗanta adalci a cikin al'amuransu amma al mutawattiru amma hadisi tanzu Allah jama'a yanzu muka kalli hadisin hadisin da dan hadisin jala jalungu an gane ko amara hullahu bima yastahiqu idan muka kalli hadisin jala jalungu na farko da hadisin nan mun faɗe shi hadisi ne mutum ɗaya ya rawaito shi tak a sahabbai ka ga zama me gari garibi ne kuma ahadi ne ba mutawatiri bane ba ashe dole sai an yi bincike kan mabarinsa amma mutawatiri ba yanzu ya zai irgu ya zai a buga lissafi da mutawatiran hadisi da suka tabbatar da tsirin yayin ma'aikin Allah ba zai yi ba da zo da safin na karatu na zo surar safa ce sai da karanta ayar wasiqan ladina kafaru ila jahannama zumara an gane hatta idza ja'uha futihat abwaaba ka zai ta futa din a cikin a ta bayani ko yau ta wasiqan ladina taqaw rabbuhum ko ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaaba wannan wawu wawu samaniya ne dan ka gane kofofin aljanna bakwai ai takwas ne yawa shi za ka ce wa futihat abwaaba amma da yake kofofin wuta bakwai ne ana za ta ta idza jahuwa ja'uha futihat abwaaba ko yawa me me me masaran al wuta za su ce da kafirai alam ya tikum rusulun minkum ko a- alam yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuna ji ko wayannan masu tsaron al'awutar da za su dinga tambayar wanda aka kasa cikin wutar ana tambayar su alam ya atikum rusulun minkum manzanni a cikin ku ba zo muku ba suna karanta muku ayoyi suna muku gargadin wannan ranar ta yau da ake magana me za su ce ne jama'a kalubala sai ce eh sun zo mana walakin me haƙar kai mutane Allah kafirina a haka wato wato kalmar azaba ta tabbata akan kafirai do Allah iyaye manzo Allah idan misali a yadda jari da rungu ana jigo yake da'awa yanzu idan sun zo aka ce musu alam ya tikum rasulun minkum yaqsu alaikum ayati wa yanzu kun karu kuma ba me za su ce a a za su ce karu bala ne in sun ce karu bala a shera nan ba yawan haƙƙi bace ba ina fatan gane domin dinnan mu shedu ne cewa iyayen manzon Allah ba abin da ya zo musu ashe ba za su ce zalika yawmul haq ba za su ce bala ba sai dai su ce kalla in ku sun ce kalla to kaga shikenan ashe yau hujja ta tabbata akan Allah ina fatan gane in an ce haka to wallahi hujja ta tabbata akan Allah magana kenan ba wata magana tunda Allah ya da kansa yake faɗa lillahi yakuna alal nasi hujjatun ba'da rasul to yau babu yau gashi hujja gashi karara to da ka hauka ne wallahi duk ayoyin da ka duba cikin ayoyin Allah na Qur'ani tana ga ma tsirin iyayen mai cikin Allah amma hauka ne da mahaukata suke ta wannan shirman nasu da kuma fito da abin da ke cikin zuciyarsu na kiyayya Allah ka shaye mu mm eh akwai su zumar ko eh amma a cikin safati wacce ce oh azumar ne ko to eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to Allah ya sa mu dace eh to wannan muna magana hadisi a hadi shi wannan hadisi na na- na magana yayin makin Allah hadisi ne a hadi an gane ko dole sai an binciki mazajinsa kaga gashi a cikin muna magana a cikin rakau ba ma san mazan shaidani yanzu zai zo wani shi jala jalin gobe zai magana a kansa an gane ko to wannan shine abin da yake akwai to saboda haka an bal mutawatir shi hadisi mutawatiri fala tushtaratu al-adalatu fi rijali ba za a shartanta adalci a cikin mazajinsa ba ala sai yanzu da sai inganci la'anna usul al-ilmi daruri domin tabbatuwar ilimi wanda yake na larura ma'ana wanda yake tilas shi an ce daruri ana jigo? a malaman tafi suna cewa akwai abu komai a kala biyu ne ko dai ya zama to daruri ko ya zama to nazari shi daruri shine abin da baka buƙatar tunani kafin ka tabbatar da shi shi nazari shine abin da yake da buƙatar tunani wajen tabbatarwa an gane ko kace duk da babansa ya girme shi lala za ka baka cewa kai bari in bincika ai ba za a rasa wani kaga ko wanda bai wannan magana ai bincike za a yi kwakwalwar su tukunin akwai matsala duk da baban sai girme shi a haka ne ko yawwa to kaga wannan daruri ne ko ba haka ba amma naz- nazari shine abin da an tsaya ma ce ai wato kanwar kanin babansa an gane ko yawwa kanwar kanin babansa shi kuma kakan wani da wani a- ina fatan gane kaga an dauka ka dauki aiki babba yau kafin ka fa gane ta wato kanwar kani an gane sana a dawo kuma ko da shi kanwar kani to so daga kaga irin abubuwan da sai kayi tunani ko yanzu an ce biyu ga biyu nawa baruri ne ko nazari na baya bukatar bincike biyu ga biyu ba ba ba matsala to to wani ya ce wala kar sharibtu samaniyan wa samaniya wa samani ashirata wa sanatayn wa arba'a a hade mun lissafin nan nawa kenan wala kar sharibtu samaniyan wa samaniyan sha shida ko wa samani ashirata da sha takwas sha takwas ga sha shida wa sanatayn a'a arba'in da hudu kace mai mu a'a arba'in da hudu kace wasu na ta yi ni yanzu arba'in da shida wa arba'a a hada haka yanzu zai wannan nazari ne domin ya- domin ya tafi yawo ina fatan gani yawo amma abin da kawai yake zaruri shine ana faɗarsa ba wani yawo za ka yi shi an gane ko to haka yake bambanci tsakanin daruri da nazari saboda shi hadisi mutawatiri daruri ne ina fatan gane shi sa nan malam yake yake buga misali da cewa a a a wato a la'anna usul ilmi daruri tabbato ilmi wanda yake na laruri bil khabar allazi naqalahu adadun da labarin da adadi ne yawa iciro tahilul alatu tawaduhum wato al'ada ta kore su game kai au tawabu ko kuma sadu Allah ka zuba sa ƙarya la yatawa la yatawaqqafu ala barika ba zai tsayo akan wannan ba an gane ko bal bari dai kai kawo da sauransu ya hasulu bi khabarul kuffari wal fusaq yana faruwa ne da labarin kafirai da fasikai da kananan yara al-mumayyizina wal ahrar wal abid an gane ma'ana shi ma'ana shi mutawatirin abu ma to in abu ko da kafirai da suka karanto abu suka faɗa an gane yake suka ce rawaitowa suka yi da fasikai da kananan yara mumayyizai da yaya da bayi to ana karba in dai abu mutawatiri ne an gane magana yawwa قال الحافظ حافظ يتي في نزهة النظر في تضيء نخبة الخبر أتكلم تابن نخبة الفكر يجي شوى والمتواتر شي متواتر لا يبحث عن رجاله باء بنتكي كم مرة جنسا بل يجب العمل به من غير بحث yace kawai wajibi ne aiki da shi ba tare da an yi bincike ba inda hadisi mutawatir ne wa qala suyudi imam suyudi ya faɗa a cikin sharh al-kawkab as-sa'i wato nan zamu yana daga cikin manyan littafai na usul fiqh wanda ya ji hirar da aka yi da shehu sani kafin ga Allah ya masa rahama da wadda wato eh, wannan ya hira da shi ko da sunansa ma- mai rasuwa shi ma na fage Eh, a wannan yawon shugaban limamai wanda ya rasu a shugaban limamai fara na jihar kano wanda aka daga baya aka sa malam nasir adam eh malam a malaji a yana da rasa shi ɗan uwansa ne da ɗa ne a gurinsa shi shi habibu amma da shi ko malam fadl yawa malam fadl an almajiri Allah ya masa rahama to to to za a ji hirar da suka yi da shi a cikin tattaunawa da suka yi an tambaye shi aka ta karɓar kallawa karatu takan da kai kai je ina da ina ka ji shehu sani kafin ga sai ke cewa duk karatukansa mafi yawa ya yi a wajen mahaifinsa sannan daga nan ya yi karatu a garin kano ya kewaya wajen malamai a kano ya yi karatu a gurinsu ishe amma sai bayan da ya gama karatukan mufsa da sauran littafai sai ya iso i karanta wannan littafin da muke magana a kansa yanzu alkaukabu sa'iu ita sai da ya tafi can zaria zaria ne ko buti sannan ya je wajen wani alƙali a can ya karanto shi sama abin mamaki ana jina da kyau yanzu wayannan littafan suna nan an rasa ma malaman ɗaliban da za su karanta a wajen malamai amma ba ga wani shehi daga cikin shehunan da muke takama da shi sai da ya tashi ya tafiya mai nisa kuma kaka ɗauka wai wato yana ɗalibin sa ƙilli ne a ya fa gama mursa halin ya gama duk wayannan tafan an gama sannan aka tashi aka tafi neman aji a fahimci wannan karatun saboda ka lalle yan uwa mu zage zage yanzu kuma kan mai tunanin wai dan muna ganin kamar muna zama da ɗalibai mun zama malamai a wallahi sai an tashi an zage da sai an yi karatu wala yusharad ba shar'an ta fil mutawatir a cikin hadisi mutawatiri islamu ruwati a ce ai dole sai mutum ya zama musulmi awa ko an rai ai shine abin da aka bada a baya wala adam itiwa ibaladan alayhi ko kuma ce ai gari bai hada su ba an gane bal yajuzu an yakunu kuffara ya ta ma masu rawatu su zama to kafirai ne wa an yahu yahun baladu ko kuma gari ya zama ya haɗe su la'anna al-kasarata domin yawan ruwayan nan da aka yi malikun min at-tawadi al-kabir abu ne wanda yake zai wahala a cikin at-tawadi al-kabir a hada akan ƙarya an gane ko wasu malaman suna cewa kai idan ko kare ce man ta yawa ana mata kallon kamar ba gaskiya wuce ba kuwa amma ba a karatu ba yawa in a karatu ne ita ƙarya ƙarya ce gaskiya gaskiya ce an gane wai shau jiha an san shau jago wata rana wata rana wai yara suka zo za su dame shi yana cikin wasu al'amura nasa sai kawai yara suka zo su yi masa wasa tsokana ana bi sai ce kai sai so i biye da hankalin su ice kai ku tafi gidan salim dan abdullahi bin umar yana can yana rabon abinci sai ga sun diba du sun ta ce kai ta yi gaske ne ka ba shi yin raba wai sai ta je bi su wai ta yi gaske ne to kaga ai wato yawan da ga an an san na fatan gari to sai dauka bayan bayan man tashi yake kira ba yanzu to haka haka haka lamarin ki an gane to Allah ya samu dace wa qala shaykh Abdullah al-Alawi ash-shaykh Abdullah al-Alawi ya fada ash-shiqidi a cikin kitabun samaraki su'ud ma'a nashr nashr ma'a nashr al-bunud yace wa qada bi sidqi khabaru tawaturi wa sawwi bayna muslimin wa kafiri واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبهم منهزم يتي وقدا كيينكي بسرق خبر التواتر da gaskiyar hadisi mutawatir an gane ko wa sawwi baina muslimin wa kafir ka daidaita a wannan gurin ba zan ka ce wani fasiki ne to ma ka ce kafiri ba magana ta riga ta karewa ka daranta wani ma bai da fiye da kafirci to ko ko kafirin ne daidaita sa a wajen in dai abin mutawatiri ne to daidaita sa a ciki بين المسلمين والكافر فكان المسلمين كافر سيتي واللفظ والمعنى da lafazi da ma'ana wa zaka khabar wannan shine labari kasan haka akwai hadisi da zaka zance a mutawatiri ma'anawi da mutawatiri lafzi an gani to shi galibi an fi samun ma mutawatiri ma'anawi dan mutawatiri lafzi yana wahala ina fatan gani yawa yanzu kamar hadisin man kaza wa alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadu minan nar kaga wannan hadisin an same shi wato mutawatiri lafzi an samu daga sabon annabi sassan wanda sun fi guda saba'in kila ma sun ce sun kai guda ɗari wayanda suka rawaito hadisin man kaza ba alayya ba muta amidan wata ruwaya ba muta amidan wata wata ruwaya kuma inna inna inna kabirun alayya laysa kakzibun ala ahadin an gane ko man kaza ba alayya fa yasa ba wa maqalun nari imam sudi ya kashi a cikin tafsir ya ya ya ya abun nan akwai littafin da yayi a wanda ya tattaro bayani akan a kore wato kore kura akan hadisan manzon Allah to ya kawo wannan hadisin ya kawo hanyoyinsa da yawa an gani da so haka hadisi ne mutawatiri lafzi amma hadisi mutawatiri ma'anawi kamar hadisin almasu lil khufain shafa hufi hadisabai fiye da 70 sun rawaito an gane ko yawwa ai mun karanta tambaya ko cewa haddathani sab'una min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hasan al-basri ke faɗa sahabban manzon Allah fiye da 70 da sun gaya mun sahabban manzon Allah 70 sun gaya mun hadisi na hufi shafin hufi cewa manzon Allah ya shafa akan hufinsa to kaga wannan lafazi ne wannan kuma ma'ana ne sai ce man adatan kazibun munhabir wanda al'ada ƙaryarsu munhabir abu ne wanda yake ba zai yi ba fa ashara sai ya nuni fi sadrul bait sari a cikin wato sadrul bait ko malaman arubi sun san sadrul sun san ajib ko sadrul bait shine amin tazakkur jiran bil salami ajibul bait shine mazastadam anjara min muqlatin bidin wato wannan farkon shine dan gona farko ko sadrul bait na karshen ajibul bait to sadrul bait na biyu wanda shine wal lafz wal ma'ana ko yushiru yayi nuni ila annal mutawatir al lafzi wal ma'nawi sawa wato da mutawatiri lafzi da mutawatiri ma'anawi duk da suke fi ifaratil kadai a cikin yankewa kan cewa wannan abun ya ba ya ba ya ba da fa'ida cewa bance ya zama yanke fal zalika saboda haka in salakna masalakat tarjihi idan muka bi matafiya tarinjayawa ana ji fala budda an nurajjaha al qabda ala sadri ba makawa sai mun rinjaye da kabdu akan sadalu min gaira an nunkira wudu da sadal ba wai muna inkarin akwai sadal ba ina fatan gani an malikin daga imam maliku wa sa'ir ashabi da kuma sauran mabiya imam na maliku to ga wani zance nan kasa illa annal ladhi sai dai cewa allazi rawal irsal an malikin wanda ya rawaito wato sadal daga imam malik huwa abdurrahman ibn al-qasim al-utaqi shine Abdurrahman dan Qasim al-Utaqi wa da shi kadai an gane wa qadara wa qadara wal qabd an malikin jambun gafirun amma an samu jama'a masu yawan gaske sun rawaito qabdu daga Imam Malik min talamizi daga cikin ɗalibansa minu daga cikin akwai Abdul Malik bin Malishun da kuma Ashhabu dan Abdul Aziz da Mudarrifu dan yanwar Imam Malik da Ibn Wahab da Ibn Nafi da Ibn Ziyad da Waqidi da duk wayanda suka rawaito muwadda kamar Yahya bin Yahya Laifi da kuma Yahya bin Yahya Nisaburi da Muhammad bin Hassan Ashebani da kuma Qanabi da kuma Mus'ab wato Hadisani da wasu wayannan fatakun ruwayatu illa al-Qasim ala hadha ruwayatun munfarida sai da mutum ruwaya dan Qasim a bisa wannan magana da aka yi ruwaya ce makadaiciya yanzu mu ga magana akan ahadi da mutawatir ko khalafa fihi as-siqatu manhum aw saqu minhu wanda wanda ke amintacce ya saba wanda suka fi shi aminci wayan kunna na ta gidu duk da cewa muna kudirin muna da kudirin annabi da qasim shi abdurrahman dan qasim huwa afqahu minhum jami'an shine mafi fikihu a cikin su baki daya an gane ko domin hatta ibn wahab da ake masa ake buga man lakabi da cewa shi malamin hadisi ne in ba kuma ta ba nan mun sha buga wato buga wasu tsakaninsa da shi da ibn qasim karshe kuma ko ya sallama ibn qasim ko kuma ya sallama masa abu gaban imam malik malik ya tabbatar da al-rawan dan qasim shi ya daidai an yi wannan ba adadi daga cikin ta aina mun yi magana akan lokacin da a suka zo su biyar zuwa garin iskandariya an gane masar kenan da suka zo sai zamanto shugaban garin yana neman su da da kaidi sai suka ki zuwa sallar juma'a an gane da suka ki zuwa sallar juma'a sai aka bauta tun da juma'a ta wuce su kuma masallaci ɗaya ne ba irin masallaci ba irin zamanin mu ne yanzu a nan unguwar a masallaci kuma masallacin juma'a kana tsallaka nan ma ga masallacin juma'a ga masallacin juma'a Allah ya kawo na sakin wannan al'amarin ni dai na ce da ni ne ɗaya ɗaya makarantar islamiyya za ta koma ina fatan gani yawwa to saboda haka a wancan lokacin masallaci ɗaya ne a garin Iskandariya cikin Masar saboda haka da aka zo an yi sallah a zuraban nan kasin wacce zai yanzu azhar ko sai abdurrahman dan qasim sai ya zo ija jama'a ai sai sai sai sai ibnu wahab sai ya zo ya ija jama'a sai musulmancin azhar shi kuma dan qasim sai ce ai ba a limanci a irin wannan sallah duk lokacin da sallar juma'a ta wuce ka in za ka yi sallah ana ji ko to ka je ka yi sallar ka kai kadai mamu ma sai kowa ya sallar shi kadai da aka zo gaban dan da aka zo gaban imam malik malik sai ce abinda abdurrahman dan qasim ya shine daidai idan sallah ta wuce ka irin wannan gurin to sai ka bari sai ka boka sallar ka kai kadai ba ka boka da ma ba amma lalacewar mu a yau da rashin zuwa makarantar mu ana ko ya sa wasu ba ma sallar azhar din ba juma'ar suke mata jami'i saboda lalacewar lamari wai azhar kuma ma banda ma mu da a yau muke da masallacin juma'a ce da ka je nan baka samu ba ta ba mana ba shi kenan ba to Allah ya sauki to wannan shine saboda haka Abdurrahman shi da kansa an taba ga Ibn Wahib aka ce Ibn Wahib ai ko anta afqahu min Ibn al-Qasim sai ce na wallahi law qudiat rijl Ibn al-Qasim la kanat afqahu min Ibn Wahib ita ai ko kafa da Qasim ta fi dan ta fi ta fi Ibn Wahib ilimi ta fi Ibn Wahib fiqh sanin fiqh saboda illa anna riwayatuhum هي المتواترة رواية وإنم سنة إتسي رواية متواترة وروايته هي الفريدة إذا كنت رواية أنقاسم إتسي رواية تعهدي أنقانيكو ولذلك دمك لك آل ابن العربي المؤثري المالكي ابن العربي المالكي سيتي لا أترك كتابا بزن بل لتابا دا درسه مالك أربعين سنة إمام مالك يكرن تدشي شكرا أربعين لرواية رجل dan ruwayar wani mutum ɗaya la'adari a hafiza amnasiya ban sani ba ya haddace ko ya manta to wannan azaman nan kasu ke shi ba za mu ga a cikin littafin sa duka za mu ga yana rinjaye da kanmu akan su zuri ina ba zan gani to to wannan a wannan kenan wa amma min mun jihati salatul hadisiya amma idan mun dawo bangaren ilimin hadisi ana jina da kyau fala wujuda li hadisi sadal bataka a zama yi magana cewa akwai hadisai guda 39 ko? wanda nake cewa wannan ni na gansu ina fatan gani to kasan shehu ibrahim allah ya da shi a zamaninsa da ya zo akwai maganar da ya faɗa cewar hadisan ƙabudu sun kai hadisai 400 an gane ko? to wai wasu daga cikin wayanda ba sa ganewa sai suka cewa wai ai tuhuma ake yin sai an ka hadisa da dari da shehu ibrahim ya fada to kuma sun dauka babu kuma akwai ina fatan gani ka san akwai wani abu wato a zamanin ibn arabi wannan da muke magana sai yanzu ibn arabi al-arabi wata rana akwai hadisin nan a cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata wa ala ra'sihi mikfar wannan hadisin ta ai hadisin nan na ahadi ne kuma maluku ne kadai ya karfi da shi an gane ma'ana in ka bi hanyar maluku za ka same shi kadai toran nan ana cikin wannan magana a gaban ibn arabi sai a aini ina da hanyoyin wannan hadisin hanya hanya sama da guda goma sha shida wadda ba ta hanyar imam maliku ba sai aka to sai aka to aka kalla ko za a kama hanyoyin nan mu gansu sai ya shiga gida an gane tawi ya yi bahasin ya ajiye suna jiran ya kawo sai kawai ya shiga gida sai ya ce to yanzu wai ilimin nan ba dan Allah ake bane yanzu an ce lalle sai an kawo abin da suke da'awa a kansa idan an ce sai an kawo to kada abin ya zama ba dan Allah ba sai ya fasa sai ya fito babu wannan ba ba takardar ba littafi to shikenan ibn arabi hai wato su suka aka dinga yawo da yin arziki dama akwai yan da'awa kaza kaza sun faɗa bayan babu a cika ba kaza kaza kaza da sauransu har ibn arziki ya rasu ba a fito da wannan hanyoyin ba amma da hafizu duniya izo ibn hajar al-asqalani yace wannan hanyoyin da ma bai duk suna nan akwai su da kawo su duk su da kawo su saboda akwai su yanzu kamar da sai bayan ba cewar hanyoyi a wato akwai hadisai 400 wallahi da akwai su na fatan gani sai dai kawai wato kamar yadda ibn jauzi wanda ya rasu ɗari biyar da da bakwai yana cewa a da aka ce bukhari a ahmad dan hanbali ya hadita hadisi miliyan guda alfu alfi hadisin miliyan kenan ko wata ruwaya ma miliyan da wajen dubu ɗari takwas na fatan gani to to to to abinda sai ibn jauzi ke cewa ai abinda yake ake nufin ya haddace ba wai hadisai ne wato innamal a'malu bin niyyati an gane ko ati babul jannati wato budai da mala hamsin ba wai haka suke guda kaza ba a hanyoyin hadisin zaka yi samun hadisi guda daya mai hanyoyi 100 mai hanyoyi 60 su malaman hadisin ba suna cewa law lam naktubi al hadith min 60 wajha ma aqallahu ba haka ibn rajab ke bada ishe in ba maruta hadisi ta hanyoyi 60 ba kuma maganin hadisin ya kai hadisi ba kawai wani jala zalin kuma hukaci ya ɗauko hadisi ƙwaya ɗaya hanya an ganta masa je ka wani hanya hanya bi ta wannan hadisin ba zai iya ba ina fatan gane su suna cewa sai mun rubuta hadisi ta hanya sittin sannan muka zama mun yadda mun san wannan hadisin har za mu iya magana a kansa sau nawa aka tambayi maliku yace la adari la adari me yake nufi bai tara irin wannan hanyoyin ba kan hadisi ba sai da gaske a yau ka ce da maliku ma bai sani la adari bai sani ba an gane ko bai tara irin wayannan hanyoyin ba hadisi nawa maliku yace la adari amma da shi ya rawaito yanzu a cikin a cikin mudawwana bai ce la adari ba kan kabdu bai rawaito hadisin kabdu a cikin wannan kaga ya sani kenan amma ta ce la adari ina fatan gane kaga wanda ke nuna mana cewa hanyoyi ake magana saboda shi ma shi abin da abin da yake nufi anan hanyoyi yake nufi ba wai hadisan gundari ba kuma za mu zo a karatun mu na gaba za mu buga misalin irin wayannan hanyoyi da shi Ibrahim ke magana kansu domin hadisi na biyu akan wannan hadisin hadisin sayyidina Ali ai sayyidina hadisi da na biyu ana jigo za mu kawo hanyoyin da muka kuma shi ma wallahi takaita muka yi eh wallahi mun kawo hanyoyin sa akalla sun kai sun kai guda nawa ne hanyoyin suna da yawa ko za mu zo su in Allah yadda amma dai takaita muka yi za kuma a gamsu yadda al'amuran su to amin amin da Allah subhanahu wa amin to so haka a la sahihan wala da'ifan babu hadisi sahihi kuma hadisi da'ifi sai wannan hadisin mawdu'i ne muke magana kan illa to shikenan ma illa zalika al-mawdu'u alladhi faragana minhu sai wannan hadisin mawdu'in da muke magana akan sauran bayani mun gama bayanin sa wa gayatu ma sadal bi sadaluna gayar abinda masu sadal ke kama da shi huwa hadisu abi humayd as-sa'idi shine hadisin abi humayd as-sa'idi alladhi rawahu abu dawud wa abu dawud ya rawaito hadisin abi bakr 30 wa fihi a cikin sa summa yukabbiru sannan ya kabbara hatta yi kirra kulle azumin fi mubi har sai kowace gaba ta tsaya a bigiranta an gane ko mu'tazilan a daidaike sun mai karatu sannan ya karatu ana jigo yana kabbara ba zai fara karatu ba sai kowace gaba ta koma bigiranta ina ne bigiran hannu a sake shi ko ba ka ba amma nan an wannan ganowa akai a hadisin koko lafazin hadisin ne tabbatar da haka gano ake ba lafazin hadisin bane ba ina fatan gani ashe mafhumi ne ba manduki ba kun gano magana ta to wannan hadisin farko kenan sai kuma hadisi na gaba wa hadisu rifa'at bin rafi'in radiyallahu anhu min riwayat al-hakim fil mustadrak wa fi atinsa thumma yukabbiru sanan manzala sanan ya kambara wa yahmadullah wa yumajjidu wa yaqra al-qur'ana wannan annabi na faɗar hadisin nan na yadda zaka gyara sallah ko sannan ya kabbara ya gode wa Allah ya girma ubangiji wa ya qara'u min alqur'ani ma azna Allahu lahu fihi ya karanta abinda Allah ya ma izini a cikin alqur'ani har zuwa ƙarshe wa ghayr zalika min alahadith almafhuma daga wani wannan daga cikin hadisai wanda suke abawan fahimta allati la tu'aribu almansusa wacce ba za ta iya mu'araba da nassin hadisi daga bakin manzon Allah an gane ko wal muhaqqiquna su malaman muhaqqiqai yajzimuna suna yancewa da anna tilkal ahadith mukhtasara hadisan da ake fahimta wannan abu a cikin sa ikhtisari akai an gane ko walam yuzkar alqabdu ba amma cikin ba cikin sa ba lil ilmi bi saboda ai abu ne sananne kama huwa ma'rufun inda al-arab wal ulama kamar da aka san ana iya shafi abin da aka sani a wajen larabawa da malamai qalibul malikin fil alfiya ibn malik gaba latin alfiya yace wa haqqu ma yuqrafu jaizun kama yuqalu zaidun ba da man inda kuma ana shafi ma yuqrafu abinda ake abinda an san shi wato shafi abinda aka san shi jaizun mubtada da khabar jaizun labari wato halal ne a shafi abinda aka sani kama yuqalu irin ga dake cewa zaidun ba da man inda kuma kawo cikin mutane kama kaidar larabci an ce alkalimatu qad tatarakkabu min kalimatayn an gane ko ita ita jumla mufida tana hawhawa ne da kalma guda biyu ba a taba zuwa a samu kalma daya ta bada fa'ida ba ko ga wanda kuka ce zahaba kai shiru ai kalmar da babu nan gani sai mutum to zahaba wa ko ba haka ba ai an gane ko yawwa haka in ka baka da suna amma idan ka ce ga suna guda biyu wannan mubtada ne wannan khabar ne sai bada fa'ida ko ko a suna ne da fi'ili da aiki sai bada fa'ida ai gane ko yawwa to amma idan ka baka ce man inda kuma ba kama biyu ce ba man inda kuma uku ce ma kai fake zan ai fake ta ko man inda kuma wane ne a gurin ku sai ka ce zaidun kana zo ka bara ta yi fa'ida ko ta ba to ai a wajen larabawa wannan karo ba za ta yi ba dole akwai wani abu da aka shafe me shi inda na zaidun ko zaidun inda na an gane ko yawwa to sau haka ashe a wajen larabawa inda na aka shafi to wannan ba wani abu bane ba halal ne a cikin larabci a shafi abin da yake sanan ne an gane to sun ma adama zikirin kamar fiye da hadisi sannan rashin ambatan kamar a wayannan hadisai layan fi zikiru fi a hadisa ukura bai kore ambatan sa a cikin wasu hadisan ba li'annahu ma'rufun domin cewa wannan abin sananne ne anna salata cewa yin sallah jama'at fada'ilaha wasu jumi'at fada'ilaha wasu sunanuha wa fara'iduha min ahadisa an tattaro farillanta da sunnoni da mustahabbai daga wasu hadisai ba hadisi ɗaya ba la min hadisin wahidin ba ɗaya ba wa ya'rifu wa yu'rafu dhalika tilka al-ahkam ana gane wa yannan kunce kunce bi ma'rifatu zalika al-ahadis da sanin wa yannan hadisan fa masalan ga misali rawal bukhari wa muslim fi sahihihima bukhari da muslim sarwato a cikin bukhari da muslim Ali bin Abbas daga Abdullahi bin Abbas wa bin Zaid wa Usman bin Affan wa gairihi ma ahadith al-wudu duk wayannan sarauta da zan azara an gani ruwaya farko ta Abdullahi bin Abbas daidai ruwaya ta biyu ta Abdullahi bin Zaid biyu ruwaya sayyidina Usman uku uku an gani walaysa fi ahadith sayyain kullaha zikr li masal uzunayn amma a cikin hadisan nan gaba daya cikin sahih Bukhari gaba daya ba inda aka kawo wato shafa kunni babu a bukhari babu a muslim yanzu ka shi kenan ba zan shafi kunne ba a ce me yasa ka ce babu a buhari babu a muslim ina fatan gani farawa ha ashabu sunan sai aka samu daga ashabu sunan su abu dawud da sarrawaito fa hal bi usina anna tajabi hadith sayyi wa lam tani min masir uznayn yanzu yayi mu ce mun kaba da hadith mu ki shafa kunne bi hujjati da hujja annahu lam yawi shaykhani a ce buhari muslim ba sarrawaito ba bal bari in ja al-masawil al-udnayn bi isnadin sayyir in dai an samu shafa kunne da isnadin ingantacce fa inna hu yuqmalu bi za'i ake shi walau lam yakun fi sayyir ko da bukhari da muslim ba bukhari da muslim yake ba fa sabata maji'uhu min riwayat ashab sunan sai tabbata ya zo a cikin riwayat ashab sunan fa haza mislu wannan ma irin sa ne an gane to yanzu zamu tsaya nan idan mun tashi nan gaba zamu zo mu kawo bambanci tsakanin don wannan ƙa'idar da muka faɗa mu muka bare ta cewar mansusi shine abin gabatarwa akan mafhumi an gane to muna buƙatar a kawo magabata da suka faɗi wannan magana to shi zamu zo mu jera insha Allah sati mai zuwa Allah ya kai mu alhamdulillah insha Allah na'am na'am to e bacci ya farka kamar ya kafin mm na'am eh ya raso raso da arabe da ake ja mm to ai in dai har ya rasa ka ga zama mutum nasa mai nauyi kenan shi yanzu ba ma wazifa ba ai alaulan ma ana bukata a ji a canza ita ko ka'idar wazifa ma sai da zaki yanta saboda haka yanzu bai sa tunda har wani abu ya wuce yau da a ce wato bacci ne hafif kun san cewa ko bacci habibi ko da bai tsayi ne yustahabu min wudu ne ko to saboda idan habibi ne me habibi shine wanda duk abin da ake kana sani na farko charbinka bai faɗi daga hannunka ba adadin da ake magana kana kai to wannan baka da matsala cikin sa kawai dai abin da yake akwai makaruhi ne wannan yanayin da kake cikin sa amma tunda har charbinka ya faɗi baka ma san adadi nawa ake ciki ba to ai wajibin ka kaje ka sake alwala sannan ka zo ka sake wazifa wannan wannan shi kenan eh Allah ya samu dace na'am na'am eh na'am eh haka yi a kabbara farko ne ta farko kawai yawwa ta farko ce kawai ake wannan idan mutum ya zo ya yi kabbara mun kawo ai daga cikin kaulin sadar ko na shehu malam shehu shehu malam mustafa mai jama'a gadan kaya Allah ya kara masa lafiya ina nan da nan sa ya yi tafiya kaulin sadar wanda ya rabi ga mu'allif kamil fasad so ya kawo abubuwa a cikin sa mun kawo daga gurin sa sannan mun kawo daga cikin ina jin wato littafin so littafi guda uku da muka yi amfani da su na magabata wanda suka tabbatar da ga irin sifar da ake sanan kuma muka daura da aikin da malam din jimai ya koya mana ko ya ce shi ma ya karbe ta daga wajen malam adamu ta gwayin gida yawa ta wannan shine kaida Allah ya musu rahama wa eh kawai ba mm zai karasa eh dan eh ai mun yi magana a za mu sake ma akan wani hadisi da muka zo cewa ba wani mawdu'i ma'arufi da aka ce lalle sai nan za ka iya sawa a kirji da nan ake bukata ala sadar wasu kuma ala naha naha shi ne tsakanin karankar masu kirjinka zuwa abin nan ka gane su wasu mazabun ma kamar mazabun abuwa ne ba ai su karkashin cibi ma suke sa an gane kaka je ma ka je kai ta ganin mutane suna ka ce malam ba haka ake yi ba a ba ruwanka ina ba ta gani yau za ga wasu haka suke yi wasu kuma suka ce a yin haka ai kuskure ne ai karkashi cibi al'aura ce kasan kasan cibi al'aura ne saboda haka ba a haka an gane sannan wasu za ga wadda suke iya haka tafi kan tafi daidai ne wasu kuma akan asta'id an gane ake rikewa ya yi daidai wasu kuma masu sun zo haka duk wannan hanya shari'a ta yadda ka yi haka ba laifi ne yau na'am eh gaskiya ne wanda duk ya yada zancen ƙarya ai shi ma ɗaya da tsadu kazzabi ne ita kwaye sun kazzibu ƙarya ce kabira ce Allah baya ya fi sai an tuba yawwa Allah baya ya fi sai an tuba kamar ya ban gane ba eh kamar me kai ba ni misali a'a ba ai ba mu kaman ba nan ba nan misali to ai me yasa kake tambaya akai wata kila kana kai kawo da kana da tabbas din sai ba za ka ba za ka yi ma tambaya akan ku ko yayin da za ka shaya akan abu yanzu misali karatun da muka yi a ran da muka karatun raddin zanga jalungu ai an yi shaya shaya a cikin facebook da yawa ko to yanzu wannan ai ka gaba zancen wani tambaya akan ayi ayi ko ba ayi ba yauwa amma yanzu misali kawai aka ce ai an yi kashe-kashe da sare-sare a guri kaza kana kai kawon a ko a ka je ka yada kuma ina kira ga masu yada yadan abubuwan nan yanzu nan ina ina ina maka na je aikin umara wata rana wani lokaci can sai na ga wata baiwa Allah a gidan da muke zama nan aka kata ta bata saboda tana zaune a samshin haka da yake gurin nasu masha Allah ko an gane sau da tana zaune a gurin a nan take ake dan kawo mata abinci ta ci amma yan uwanta da an nemi su an rasa sai aka ɗauki hotonta sai aka dinga turawa ana cewa da Allah jama'a ga wata baiwa Allah tana guri kaza ana neman wanda bai wanda wanda isan ta Allah ya zo ga tana wurin to muna gidan ko kwana biyu ba a yi ba yan uwanta suka suka tafi da ita amma har na zo garin nan wajen wata shida sai ga wani sabon fostin ana tura da Allah jama'a ga wata mata ana neman ta nace wannan mata ai kun zauna da ita nace na kun zauna wannan mata to kaga irin kare da yi shi sa hatta masu poster ana jigo shawara gare su idan za a yi wani abu da Allah ku rubuta a jiki yau rana kaza ga watan kaza a unguwa kaza an gane ko ga abin da muke nema wannan kwanan watan zai sa a gane amma yanzu misali kawai wata wata ba aka ce ta bata a wani daji a Nijar sai ga an ɗauko ta tsarin da budurwa sai a sa hotonta ta da Allah jama'a neman wannan matar ake yi kaga irin wancan zancen dai irinsa ne aka yi a wannan kuma ga misali a ce wannan yarinya ta bace ana neman ta ko kuma an ganta ne a daji tana tafe to da an ganta a daji tana tafe da wannan suwa kyakkyawa a ganta ƙarare ma suna bayyana ƙarra a cikin irin wannan abun amma da mutum ba abin da da miji ya yada ya yada irin wannan abun na ƙarya to wanda irin wannan ɗaya daga cikin makarita ne Allah ku ya ce utidal kharrasuna Allah ya tsine wa makarita to daga duk mutumin da ya zama aikin sa ƙarya to lanan nan Allah ne Allah ya kiyaye mu